أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مودة أزمي يو 20 ga wata shekara 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan 4 shekara 2022 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim saleh al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a garin yusufari muna cikin suratul anfal a tunda muka fara tafsiri yau kwana 20 kenan insha Allah gobe za mu shiga 21 a mun gabatar da bayani a farkon tafsiri akan falalan watan ramadan da kuma duk wanda yake bibiya wato karatun maulana yana jin kullum shekh radiyallahu anhu yana magana akan falalan wannan wata da kuma a kula da wannan wata a ribace shi a cikin wata wato waɗannan goman ƙarshe da suka rage babu kamar su wanda a ciki ne an ce an saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan to a cikin goman ƙarshen nan ne aka sauko da alkur'ani ɗin daga wato lauhun mahfuz zuwa sama ta ɗaya inda nan ne mala'ika jibrilu yake ɗauko shi kullum ya kawo shi na biyu a wannan goman ƙarshe ne aka sa mana lailatul qadri wanda mun karanta cewa khairun min alfi shahar to ana son mutum yayi taraya su da ibada babu kamar dare annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه دو wanda ya tsaya wato daren lailatul qadri Allah yana gafarta masa zunubansa wanda in ya tsaya a ciki ibadan da za a rubuta masa kusan ibadar shekara 83 ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce taharrau lailatul qadri fi al-ashr al-awakhir wato ku nufi lailatul qadri a goman karshe ne wanda ana ganin lailatul qadri din tana zuwa a witiri na goman karshe mutum ya yawaita ibada a cikin qar duk da sauran ma ayi kamar 21 23 25 27 29 wanda kauli mafi karfi akan cewa lailatul qadri tana kasancewa ne a 27 saboda wasu wanda suka yi mafarki a wannan ranar annabi yace ara ru'yakum tawaqa'at ina ganin wannan mafarkin naku yayi daidai akan ranar 27 ne kuma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu an nuna masa ita amma an mance masa da ita ya ga kamar washe gari yana sajada a cikin wato tabo wayewan gari 27 sai aka yi ruwa har annabi ya sajada a cikin tabo wanda shehu ibrahim radiyallahu anhu kauli mafi karfi da yake kai shine 27 din saboda inna anzalnahu fi lailatul qadri in ka koro kalimominta salamun hiya in ka zo kan hiya ɗin zai baka wato eh, kalma 27 ne kaga hiya din kenan ita ne saboda haka ana son mutum ya yawaita ibada a ciki ya istighfari salatin annabi neman rahaman Allah neman yafiyan Allah da kuma sallah da dai sauran ibadu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha tace idan dakhala al-ashr al-awakhir idan goman karshe suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam shadda mizara yana daure kwargellinsa ai yana da satan iyali a cikin kwana goman karshen na ne baya kusantan iyalinsa matan su ma wa aika da ahlahu zai tada iyalan su ma su tashi su bauta Allah a cikin waɗannan darare kuma wa ahya lailahu ya rayar da daren nan nashi saboda haka ana son mutum yayi kokari sosai yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi yana yin kokarin ibada a goman karshen nan yanda baya yi a wani sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wato wanda addu'a ne zan yi ta yi a cikin wato dararin nan sai ta gaya masa annabi ya gaya mata ki yawaita yin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine addu'a da ake son mutum a cikin goman nan duka cikin dare ya yawaita yi kuma da ranan ma ya yawaita aikin alheri saboda goman sun shafi har da ranan duk wani alheri da mutum yake yi to ya ƙara yi saboda ya ribaci aiki ana riɓanya shi a cikin waɗannan kwanakin goma saboda haka a ƙara himma 'yan uwa musulmi a amfanu da wannan kwanaki mutum bai san zuwa wata shekara ko Allah ba zai kai shi ba eh Allah ya ba mu sa'a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا
ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa wato mu'minai ku ji tsoron fitina wacce idan ta zo ba ta samun waɗanda suka yi zalincin kaɗai idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku umarni a cikin rabon ganiman nan ku bi umarninsa kada ku saba dai idan aka saba to ta yi musifa ta zo ta game kowa la tusibanna allazina zalamu minkum khassa bal ta'ummuhum wa ghayrahum za ta game su da ma wasu su wattiqa'uha bi inkari mujibiha min al-munkari wato kiyaye masifar shine kore abin da zai tabbatar da ita hadha la yunafi wala taziru waziratun wizra ukhra cewa masifa in ta zo za ta game kowa to ba zai tada cewa Allah ya ce wani mai laifi baya shafan wani a annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi an ahliku wa fina salihun inji wato zainabu bintu jahshin za mu hallaka ne alhali akwai nagartattun bayi cikin mu qala na'am idza kathura alkhabathu idan dauda yayyawa to masifa tana game kowa a ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari wato ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani ga mummuna aw la yusallitanna Allahu alaikum aduwakum ko Allah ya dora muku wato makiyanku fayad'u wa khiyarukum fala yustajabu lakum har zababbun kuma su yi addu'a ba za a ansa ba to a duk lokacin da aka ga barna tana yado kada a kuskura a barta idan aka barta ko da wanda baya wannan laifin Allah zai hada shi a cikin wato azaban Allah ya kiyaye wa yub'asuna ala niyatihim za a tada kowa akan niyyarsa ne wa'lamu anna allaha shadidul iqab kusancewa Allah mai tsananin ukuba ga duk wanda suka saba masa Allah kiyaye
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وعجلكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون na'am يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله وأن الله عنده أجر عظيم
na'am har yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala yake tunatar da wato sahabban annabi niman da yayi musu yace wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard ku tuna fa yayin da kuka kasance yan kadan abin raunatawa a doron kasa lokacin da kuke makka Allah ya daukaka ku takhafuna ay yatakhaffafukum an-nasu kuna jin tsoro kada mutanen makka kafirai su warce ku fa'awakum Allah ya taro ku ilal madinati wa ayyadakum ya kuma karfafa ku bi nasrihi taimakonsa yawma badrin bil mala'ikati wa razaqakum min at-tayyibati kuma Allah ya arzurta ku da wannan ganima da kuke tambaya akan shi akanta la'allakum tashkurun wato eh Allah ya haka saboda ku gode masa ne ya alladhina amanu la takhunu Allah war rasula fatakhunu amanatikum wannan aya hadhihi al-ayatu nazalat fi abi lubabata wannan aya ta sauka a wani sahabi da ake kiran shi abu lubaba marwan ibn abdul munziri sunansa kenan ba'athahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ila bani quraizata annabi ya aike sa zuwa ga banu quraiza yahuda madina wanda suka warware alkawari a yakin ahzabu liyanzilu ala hukmihi don su sauka akan hukuncinsa fastasharuhu suka nemi shawara abu lubaba fa ashara lahum sai musu nuni qalu lahu kaifa hukmu an-nabi sallallahu alaihi wasallama ko kaifa hakama an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaya annabi hukunci qala lahum hakada sai musu ishara ashara lahum anna hukmu an-nabi sallallahu alaihi wasallama huwa adh-dhabhu annabi fa yanka kuzayi لأن عياله وما له فيهم dan shi Abu Lubaba yaransa da dukiyansa suna tare da Baru Quraiza shi yasa yayi ifsha'u nasirin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma atmamtu al-kalimata hatta sha'urtu anni kuntu Allah wa rasula ban gama cikata wannan kalimar ba har sai da na san cewa na ha in ci Allah da manzonsa faja'a wa rabata nafsahu sai zai daure kansa bisawaril masjidi wannan akwai ya ku kara ya a gaba masu littafin bisawari wato a gimshikai na masallaci wa qala la yahulluhu illa rasulullah sallallahu alaihi wasallama babu wanda zai kunce sa sai annabi sallallahu alaihi wasallama fa nazalat fi haqqihi ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha war rasula kada ku ha'inci Allah da annabi wa takunu amanatikum ku ha'inci wato addininku ai ma'tumintum alaihi min ad-din abinda aka amince muku na addini wa antum ta'lamun alhali kun san ha'inci din bashi da kyau idan ko dukiya ce da yara yasa kuka yi Allah ya ce wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna kusancewa dukiyoyin kudin da yaranku suna zama fitina gare ku ai fitnatun lakum saddatun an umuril akhirati wato za su kare mutum daga aikin lahira yawanci ana cewa wato al'auladu majbal- mabkhalatun majbana yara su suna kawo mutum ya zama marowaci ya zama matsoraci to wannan su ne za su zama mutum fitina wa annan Allah indahu ajrun azim kusan cewa lada mai girma yana wajen Allah fala tufawituhu kada ku rasa wannan lada ga kawukanku bi mura'atil amwali wal auladi wajen kiyaye dukiyanku da yaranku wal khiyanatu wal khiyanati li ajlihim da kuma yin ha'inci don yara eh na'am muje
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
na'am wato dalilin wannan abu da abu lubaba yayi da ya tuba yana dama sai Allah ya karbi tubansa shine wannan aya ta sauka wa nazalat fi taubatihi ya allazina amanu in tattaqullaha ya ku mu'minai idan dai za ku ji tsoron Allah bi ma'ana ku koma gare shi yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku haske a zukatanku ai bainakum wa bainama takhafun fatanjuna zai sanya muku shamaki tsakanin abin da kuke jin tsoro sai ku tsira akwai annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana jin tsoron makiya sai yana cewa Allahumma inna na'udhu bika min shururihim wa naj'aluka Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wannan addu'a idan mutum yana yin ta to duk wani sharri Allah zai kiyaye shi in dai sharrin maki ne Allahumma inna na'udhu bika اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم كوكما الدعاء تازنون المصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كوكما حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش أو لا إله آه، حسبنا الله ونعم الوكيل كي حسبنا الله ونعم الوكيل ويكفر عنكم سيئاتكم kuma zai kankare laifukanku wa yaghfir lakum sai gafarta zunubanku dan shi Allah mabocin falala ce mai girma falamma nazalat da wannan aya ta sauko ja'at fatimatu fahallatu sai da fatima ce ta zo ta kunce abu lubaba faqala kuntu aqsamtu alla yahullani illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama nayi rantsuwa ba mai kunce ni sai annabi فقال الرسول فاطمة بقعة مني سيدة فاطمة أي تسوكا ce daga ni ƴata ce amma dukkan ƴaƴan annabi ba wanda annabi ya gawa wannan kalima sufaye suna cewa lokacin da za a haife ta mala'ika jibril ya kawo masa apple daga aljanna inda aka ɗauki ƙasan jikinsa apple ɗin ya tsira sai na rasulullahi ya ci daga wannan apple ɗin aka samu sai da fatima daga wannan wato ruwa shi yasa yake ce mata bat'atun minni jikinsu matsiransa guda ɗaya ne amma sauran 'ya'yan ba ɗaya ba ne na'am
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليفتنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين na'am وإذ قالوا اللهم قالوا اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم na'am وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم na'am وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون na'am
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
na'am wannan suna daga cikin ayoyi wanda su makiyai ne kamar yadda muka far- karanta a farkon sura suna magana akan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama wa idh yamkuru bika alladhina kafaru wato ka tuna yayin da waɗanda suka kafirta suke maka makirci wa qad istama'u lil mushawarati fi sha'nika bida- bidarin nadwati sun taru suna tattaunawa a cikin lamarinka a darun nadwa gidan kusayyu inda duk wani taro a nan suke yi liyuthbituka sun yi haka saboda su tabbatar da kai ai su daure ka amma wannan imtinanin Allah yana wa musulman duka saboda in ka ka, ka duba siyakin duka ana kirgo musu nimomin da Allah ya yi musu ne liyuthbituka yuthiquka wa yahbisuka su daure ka aw yaqtuluka koko su ma shahadantar da kai kulluhum itlata rajulin wahidin su maka kisa ta mutum daya aw yukhrijuka ko suna makircin su fudda kai daga makka wayamkuruna bika suna maka makirci wayamkurullah Allah yana saka musu da makirci eh mushakala ce Allah baya abu mara kyau duk da ma ya halici kowanne abu wato wayamkurullahu bihim بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه Allah ya maka wahayin abin da suka wato yi dabaransa wa amaraka bil khuruji ya umarce ka da fita daga makka wallahu khairul makirin Allah shine mafi wato Allah shine yafi kowanne saka mutum abin da yake aikatawa in makirci ne ma Allah zai saka mutum makircin da yake وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أكرنت موسى القرآن قالوا قد سمعنا تو منجي أما لو نشاء لقلنا مثل هذا دامو ما من قد ما زام يفدون قاله النضر ابن الحارث نضر ابن الحارث شي يفدون مغنا لأنه كان يأتي الحيرة yana zuwa garin hira a sham yattajiru yana kasuwanci fayassari kutuba akhbaril aajimi sai sai littattafan wato labaran ajamawa wa hadithu biha ahla makkah sai su ce ku zo abinda muhammadu yake gaya muku nima muku irinsa in hada illa asatirul awwalin ai qur'ani shi ma ba komai bane tatsuniya ce ta yan farko nima gashi na sai muku labarai ku zo ku ji wa qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa wato shi nadru ibn al-harisi yace idan dai wannan abin da Muhammadu yake karanta shine kare gaskiya daga ubangiji fa amdir alaina hijaratan minas sama Allah ka sauko mana da duwatsu daga sama awitina bi adabin alim koko kama zo mana da azaba mafi tsananin azaba ta hallaka mu shine Shehu Ibrahim yace ma ashadda hamaqatahu mamakin tsananin wato wautarsa maimakon yayi addu'a cewa yayi imani kana min haqqihi an yaqula in kana hadha huwa alhaq min indika faj'alna nu'min bihi ka sanya mu mu gaskata shi walakin qala in kana hadha huwa alhaq min indika fa'amdir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adabin alim talabu hadha min Allah sun nemi wannan daga Allah to Allah kuma ya sanya al'ummar annabi za ta wanzu har izuwa tashin alkiyama duk abinda mutum ya nema Allah ba zai kawo shi a wannan lokaci ba shine cewa ma kana Allahu li yu'adhibahum Allah bai kasance mai azabtar da su biramil hijarati jefo musu duwatsu wa anta ar-rasulu fihim alhali kai manzo ne a cikin su ma dama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil umma fala yanzilu azabun muddin annabi yana cikin al'umma to babu azaba da za ta sauko li'annan nabiyya idan ulika qaumuhu intaha amruhu don annabi idan aka halakar da shi to lamarinsa ya kare wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amruhu la yantahi ila akhiri ad-dunya annabi kuma lamarinsa ba zai kare ba har karshen duniya shi yasa ba a sauko musu da azabar ba sabanin al'ummatai da suka gabata وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون kuma Allah bai kasance mai azabtar da su ma dama suna yin istighfari ma damu yastaghfiruna Allah la yanzilu alaihim adabun muddin suna neman gafara Allah ai akwai musulmi a cikin su to Allah ba zai sauko da azaba ba qala rasulu sallallahu alaihi wasallama anzala Allahu amanaini li ummati Allah saukar da aminci guda biyu ga al'ummata na daya shine wa ma kana Allahu yu'azzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun قال إذا مت تركت فيهم الاستغفار إذا نارسو نابر مسو استغفاري shi yasa duk wani mai yawan istighfari to ba zai shiga wani yanayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duba liman wujida al-istighfaru liman wujida al-istighfaru fi sahifatihi aljanna ta tabbata ga duk wanda aka samu istighfari mai yawa a cikin takardarsa ga mutanen annabi nuhu Allah ya ce musu faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara dukkan wani tsanani mutum in ya shige sa ya yawaita istighfari Allah zai bashi wannan bukata wama lahum alla yu'adhibuhumullah amma Allah zai azabtar da su azaba ta takobi me zai hana a musu wannan azaba bisaifi haisu annal azaba la ya'ti min sama azabar ba za ta zo daga sama ba labudda an yu'adhibahum Allah bisayf yawm badr dole Allah ya azabtar da su da takobi ranar badar wa hum yasudduna anil masjidil haram tunda suna kare annabi gabarin wato masallaci mai alfarma ayi dawafin sa wama kanu awliya'ahu su ba masoya Allah bane in awliya'uhu illa almuttaqun masoya Allah su ne masu tsoronsa kamar yadda ya faɗa yadda za mu karanta a baya wato ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai yawan mutanen makkan ba su san haka ba Allah wilayata lahum ala albayti ba su da jibintar ɗakin Allah na'am
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون نعم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين نعم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله نعم فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير na'am wato Allah ya ce kafiran makka ba su ba jibintar ɗakin Allah shi Allah ya ce wa makana salatun inda albaiti illa muka'an wa tasdiya ibadarsu a wajen ɗakin Allah ɗin bai zamo komai ba illa muka'an fito ne suke yi wa tasdiya da kuma tafi ja'alu zalika mawdi'a salatihim sun sanya wannan maimakon gurin sallansu shi tafi da wato fito Allah ya haramta su da ma rawa a cikin ibada duk abin da ake kira ibada waɗannan abubuwan babu su shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce Allah ya haramta rawa a cikin ibada tun ranar da mutanen samiri suka yi rawa saboda haka mutane su kula ibada ita girmama Allah ne da kaskantuwa ga Allah duk ibadan da babu abu biyun nan to babu ibada a ciki dukkan addinai da al'ummatai annaba suka zo da su abu biyun nan suka dauka girmama Allah da kaskantuwa ga Allah amma mutum ya zo yana yin rawa yana yin tafi yana yin tsalle yana buga ƙasa to addinin annabi muhammadu babu wannan ka ɗauka ka gani sallah ita ce babu kamar ita a dukkan ibadan da muke yi a sallah wannan abubuwan duk an haramta su to tun da aka haramta su a sallah me zai hana wasu guri a haramta su kuma kuma alhali ma an haramta su inda a wanka kai batijjane ne ka je ka karanta jawahirul ma'ani ka je ka karanta jami ibnul mushri ka je ka karanta su al-yaqutatul farida ka je ka karanta irin su munyatul muridi ka je ka karanta irin su mizabur rahmati da irin littattafan su shehu atiku da su shehu tijjani na yan mota da su littattafan shehu ibrahim sale za ga duk waɗannan abubuwan haramun ne to kai wanda littafi ne aka rubuta maka za ka yi wannan abu har yau har gobe har jibi muna faɗa a cikin ɗariƙan tijjaniya waɗannan abu babu su gashi kafurai ne suke wannan abu idan ka je coci za ka garawa ake da kiɗa da tsalle to wannan ba addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine ka girmama Allah ka kaskantu ga Allah a koyaushe zuciyanka ta fuskanci Allah amma babu wargi a ciki shi da kansa ya ce laddadu minni wala ana min dadin ba na wasa ba a mun wasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta yin kakaci yana kashe imani balle mutum ya zo mai da addininsa duka wasa Allah ya kiyaye gashi kafirai Allah yake kore ibadansu da suke yi wa ma kana salatun inda albayti illa muka'an fito ne duk ibadar da za ka yi ka san lafazin da kake faɗa wa Allah kuma ka san ma'anan in ba ka san ma'anar ba ka yi ƙoƙari lafazin da ya zama daidai akwai wani mutum ya shekara arba'in yana roƙon Allah Allah bai ansa masa ba sai haɗu da wani malami sai ce na roƙi Allah shekara arba'in bai biya min buƙata ba sai ce inda ka karanta abin da kake karantawan da ya karanta ashe ba daidai ba ne da ya gyara masa yana addu'an take Allah ya ansa masa to saboda haka sai an karanta abun daidai sai ma'anar ta zo daidai Allah ya ansa duk da ma innamal a'malu binniyati amma Allah ne yace ayi karatu a san komai fa'alam annahu la ilaha illa ana sai da ya gabatar da fa'alam ko gabanin la ilaha illa ana din to dole mutum ya san abun da yake bautawa Allah da shi wa tasdiya da tafi fazuqul azaba dalilin wannan ku ɗanɗana azaba da zan muku a badar bima kuntum takfurun dan abin da kuke kafircewa da shi innal ladhina kafaru duk waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum fi yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su ciyar da dukiyarsu don su kare addinin Allah kamar Abu Sufyan iktara alfain yawma Uhud ya wato hayan wato dinari dubu biyu ranar udu fasayun fi ha Allah ya ce da sannu za su ciyar da dukiyan sun matakunu alaihim hasratan a ƙarshen lamari ciyarwan ko dukiyan zai zama musu nadama ai nadama tallifawati ha wa fawati ma duhu da kuma wuce abin da suka nufa sun mai gulabun sannan a rinjaye su a duniya wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun duk waɗanda suka kafirce wa Allah za a tara su a cikin wutan jahannama a lahira Allah ya kiyaye Allah ya haka liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib Allah ya yi haka ne dan ya bambance tsakanin kafiri da mumini wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd Allah ya sanya kafirai akan junansu fayarkubahu jami'an ya dora su duka fayaj'alahu fi jahannam ya sa su a wutar jahannama kamar yadda aka musu a badar aka jefa su a cikin rijiya ta qalibu ulaika humul khasirun waɗannan su ne asararru Allah ya ce kullin ladina kafaru ka gaya wa kafirai irin su abi sufyan ka abi sufyan wa ashabi in yantahu anil kufri idan za su hannu gabarin kafirci wa qitalin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama da kuma yaƙar annabi sallallahu alaihi wa sallama yughfar lahum ma qad salafa za a gafarta musu duk abin da ya gabata duk azaban nan da Allah ya ambata gare su to rahmar Allah ma tana nan idan suka tuba Allah zai yafe musu duk laifin da kake yi in ka nemi gafaran Allah zai yafe maka wa in ya'udu ila qitalihi idan ko suka koma zuwa ga yakar annabi har yanzu basu tuba ba to su sani faqad madha sunnatul awwalin sunnar magabata ai annabawa da al'ummatansu ta gabata duk wanda bai bari ba muna halakar da shi sunnatuna fihim bil ihlaki fa kadhalika naf'alu bihim suma zamu halakar da su wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun Allah ya ce wa musulmi ku yaƙi waɗannan kafirai har kada a samu dukkan wani kafirci a doron ƙasa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini ya zama guda ɗaya na Allah ne kaɗai fa inin hau idan ko suka hanu gabarin kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah masani ne ai mai sakayya ne ga abin da suke aikatawa wa in tawallau idan ko suka bada baya suka ƙi imani fa'alamu an Allah maulakum Ubangiji shi ne mai taimakonku, nasirukum wa mutawalli umurikum ni'mal maula, shi ko madalla da wato mai taimako wa ni'mal nasir na'am.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير نعم واتو sun tambaya game da ganima yas'alunaka anil anfal sai Allah ya ce wa alamu annama ghanimtum shine an san tambayar su duk da ma an ce wa yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul duk da haka nan shine wato an san tambayar nasu kusan abinda kuka wato ribata a yaƙi ai kuka samu a wajen kafirai akhattum minal kuffari qahran kuka karbe sa tilas idan ba tilas bane ba a ce masa ganimatu ana kiransa fai'u wato dukiya ba a sha wahala wajen karbanta ba wannan babu ga mayaka sai abinda Allah da Annabi suka yi a ciki kamar yadda zamu karanta a cikin suratul hashr kowanne abu da kuka karbe shi ganima fa anna lillahi khumsuhu khumsin sa yana ga Allah za a raba shi guda biyar idan aka raba guda biyar kaso daya za a bawa wato ubangiji bi ma'ana za a taimaki musulmi da wannan kaso guda daya wannan kaso guda hudu kuma shi za a rabawa mayaka din shi kuma dukkan wani mayaki za a bashi kaso daya idan yana da dabba za a bata kaso biyu dabba ta fi kaso mai kauri akan mutum mayaƙi ɗin shi yasa mutum in ya je yaƙi a ƙasa za ka ga kaso ɗaya ake bashi idan mutum ya je da dabbarsa dabbarsa za a bata kaso biyu kuma shi a bashi kaso guda ɗaya haka ake rabon ganima shi fa anna lillahi khumsa wa lirrasuli wa lidhil qurba haka nan za a bawa annabi sallallahu alaihi wasallama da danginsa khumsi a ciki qarabacin nabi sallallahu alaihi wasallam min bani hashimin wa bani al-muttalib waɗannan su ake bawa saboda su ne suka jima a cikin musulunci wal yatama da kuma marayun musulmi su ma za a ba su ganima halaka abahu fuqara iyayensu sun rasu su talakawa ne su ma za a ba su ganima wal masakini da kuma miskinai ay dhabil hajati min al muslimin mabukata a cikin musulmi wabli sabili da kuma matafiyi almunqati fi safarihi min almuslimin wanda yanke a tafiyarsa a cikin musulmi ko da mawadaci ne mutum yana tafiya in ya bukata to ana bashi wato ko zakka ne hukmul ghanimati an tukhammasa za a wato raba ta biyar ne wal aslu fil ghanimati ma ukhidha min al ghanami min al aduwi abinda aka dauka daga awaki wajen maƙiya qahran fa utlika ala kulli malin yu'khadhu min al aduwi qahran sai aka saki kalmar ga dukkan dukiya da aka karba wajen makiya walau lam yakun ghanaman ko ba awaki bane idan haraba almuslimuna alkuffara ala sabili iqamati din idan musulmai suka yaƙi kafirai wato don tsaye da addini ne suka yi wannan wa ƙaharuhum suka rinjaye su wa akhadhu amwalahum fa hukmullahi fi tilka alghanimati an tuj'ala khamsata aqsamin za a sanya ta kashi biyar ne ismun lillahi wa lirrasuli kaso daya na Allah da annabi walidawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wannan za a cire wal arba'atu akhma wal arba'atu akhmas al baqiyati wato kaso hudu cikin biyar din da suka rage li jami'il ghalimin dukkan wanda suka ci ganima za a wato raba shi wa nasibullah huwa nasibu rasulillah rabon Allah shine rabon annabi sallallahu alaihi wasallam وللرسول هذا للرسول فقط ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب لهم قسم واليتامى والمساكين وابن السبيل سوما ذا أباسو ربنسو كوما زكا هكذا أما سيدي أنت شريفي باسا تين زكا an gane a yi saboda zakka shi dauda ne na wato mai ci da zakka in sharifi kuma Allah ya ce liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera in kai sharifi ne karka karfi zakka in dai ka tabbatar kai sharifi ne amma in zakkan dan uwanka sharifi ne babu laifi ka karba saboda dukkan su su tsarkaka ne eh wato Allah ya wannan rabo gare ku in kuntum amantum billahi idan dai kun gaskata Allah to wannan shine rabon ganima kuma kun gaskata abinda aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wama anzalna ala abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min almalaikati wal ayati yawm alfurqan ranar rabi'a wato tsakanin gaskiya da ƙarya yawm badrin alfariqi bain alhaqqi wal batil يوم التقى الجمعان رانا da jama'ar musulmi da kafirai suka hadu wallahu ala kulli shay'in qadir kusancewa Allah mai yawan iko ne akan dukkan wani abu wa minhu nasrukum yawma badr Allah daga cikin ikonsa ne ya taimake ku a ranar badr ma'a qillatikum tare da karancinku wa hazimatihim da karya su ma'a kasratihim na'am
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم
na'am wato anan kuma Allah ya kawo yakin badar din yanda aka yi sa Allah ya ce iz antum bil udwati dunya ku tuna yayin da kuke gaba makusanci alqurba min almadinati kusa da madina gefen kori shi a larabci ake kira al udwatu taraful wadi janibul wadi wa antum wa hum bil udwati al quswa su suna wato ɗaya ɓangare mafi nisa wanda yake nesa da madina ku tuna wannan lokaci warrakbu ayari asfala minkum suna ƙasanku mimma yalil bahra walau tawa'attum da a ce kun yi alkawari na yin yaƙi laktalaftun fil mi'adi da za ku saba alkawarin saboda su ba su yi niyyar a yaƙi da su ba kuma ba ku yi niyyar ku yi yaƙi ba amma a haka Allah ya haɗa tsakaninku liyabdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya hukunta abin da ya kasance mai kasancewa a cikin iliminsa shine taimakon musulunci da kuma shafe kafirci wa huwa nasrul muslimin wa mahqul kufri fa'ala dhalika Allah ya haka liyahlika man halaka an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka da hujja ay ba'da hujjatin zahiratin qamat alayhi hujja mabayyaniya da ta tsaya a kansa wa huwa nasrul mu'minin gashi Allah ya taimaki musulmai ma'a qillatihim 'ala al-jaysh al-kaseer tare da karancin su akan runduna mafi mai yawa kaga duk wani kafiri zai san cewa ai waɗannan mutanen Allah ne sai yayi musulunta idan ko yaƙi kaga zai halaka da dalili wa yahya man hayya an bayyana haka wanda zai rayu ai zai imani yayi imani shi ma da dalili wa inna allaha la sami'un alim Allah yana jin duk abin da kuke aikatawa da kuma ya san duk abin da kuke yi na'am
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sake kirga nima da yayi wa musulmi a wannan yaki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa iduri wato idurikahumullahu fi manamika qalila ka tuna yayin da Allah yake nuna maka waɗannan kafirai ɗan kaɗan a cikin baccinka ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jaysh al-kuffari wa hum nahwa 70 ya ga wato rundunar kafirai ba su fi mutum 70 a cikin mafarki ba alhali su dubu ne Allah ya haka saboda karfafi mu'mine da haka fa akhbara bidalika fasurru sai ba su labarin haka sai suka yi farin ciki su ga su 300 da wani abu su kuma 70 walau arakum kaseeran la fashiltum da ya nuna maka su da yawa yace da kun yi rauni ai jabuntum kun tsorata wala tanaza'tum fil amri da kuma kun yi jayayya a cikin wannan yaki walakinna Allah sallama Allah ya kubutar da ku daga dukkan wannan rauni da jayayya innahu alimun bi dhati sudur ya san abin da ke cikin kirazanku shi yasa yayi muku haka wa idhrikumuhum idh iltaqaytum haka nan yayin da yake nuna muku su qalilan ‘yan kaɗan fi a kuma a cikin idandunanku, na hawa sab'in aidan au mi'atin wahum alfun, sai ku gaba su fi mutum saba'in ko ɗari alhali su dubu ne, li tubdimu alaihim don ku gabata ko li tagdamu alaihim, wa yi ƙallilukum haka Allah yake ƙanƙantar da ku fi a a ganinsu, wa yi ƙallilul muminin aidan fi a kuffar, falamma altahama arahum iyahum mislaihim. yayin da suka haɗu sai nuna musu ri'insu guda biyu ne kama fi ali imran lamma taqabalu haqiqatan ra'al kuffaru anna al muslimina dhifa adadihim musulmai wato riɓi biyu na adadin su ne Allah ya haka liyadhi Allahu amran kana maf'ula dan ya hukunta lamari mai aukuwa shine ɗaukaka musulunci da karya kafirci wa ila Allah turja'ul umur dukkan lamura suna komawa zuwa ga Allah tabaraka wata'ala eh na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ويتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين نعم wato tarbiyya tana da wahala ka duba Allah tabaraka wata'ala da kansa ne yake magana da waɗannan in ya kudaitar anan sai kaga ya gargadi anan ya ja hankali anan yayi wannan magana to haka tarbiyyar zukata take ko da mutum shi ma haka idan ya zauna da mutane zai tarbiyance su haka ne yau kaga ya ce kaza gobe ya ce kaza har su samu kamala su zama mutane to duk da wannan abu da aka musu sai Allah ya ce ya ayyul ladina amanu idza laqitum fi'atan kada ku ga an muku wannan anan ba ko ina ake ba idza laqitum fi'atan idan dai kuka hadu jama'a kafirai duk yawan su fasbutu ku tsaya ku tabbata a yaƙi eh annabi sallallahu alaihi sallama ya ce la tatamannu liqa al'aduwi kada ku yi gurin haduwa da maƙiya amma idan kuka hadu da su ku tabbata kuma wadhkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa a dagan yaƙi ku roƙe sa ya taimake ku la'allakum tuflihun tabbas za ku wato rabauta idan kuka yi haka kuma wa ati'u Allah wa rasulahu idan kun je yaki ku yi wa Allah da manzansa biyayya wala tanazu'u kada ku yi jayayya duk abin da annabi ya ce ku yi ku yi ka duba kamar irin hudaybiya lokacin da aka je abubuwan da aka yi har sai da yasa wasu suke gani kai wannan abin namu ko ya dai ai kafirai sun rinjaye mu a cikin wannan abu amma duk da haka suka yi biyayya har Allah yake musu kirariyar sa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu ku samu rauni ay tajbunu wa tadhhaba rihukum karfinku ya tafi wa daulatukum aw rihukum as-saba annabi sallallahu alaihi wasallama yace nusirtu bis-saba ko nusirtu bi-ru'bi an taimake ni da iskar gabar ko kuma iska wato mai tsoratarwa kullum maulan mu shehu ibrahim sale yana yawan jan wannan aya akan musulmi shi jayayya yana kawo rauni ne musulmi su yi haƙuri da juna su daina jayayya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru ku yi haƙuri idan akwai saɓani tsakanin mu to mu yi haƙuri da juna idan muka yi haƙuri da juna to za mu samu nasara inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da wato masu haƙuri ai yana taimakon su amara Allah tabaaraka wa ta'ala nabiyahu wal mu'minin ma'a idza laqul kuffara an yathbutu wa la yanhazimu Allah ya umarci mu'minai da annabinsa idan suka haɗu da kafirai su tabbata a dagan yaƙi kada su karaya wa an yadhkuru Allah tabaaraka wa ta'ala katiran kuma su ambaci Allah da yawa wa an yuti'u Allah wa rasula kuma su yi biyayya ga Allah da manzonsa wa nahahum 'ani tanazu'i ya hana su jayayya allazi yad'uhum ila al-fashali wa yadhhabu bi dawlatihim wa quwwatihim wa rihihim wa awsahum bis-sabr ya musu wasiya da haƙuri fal quwwatu bi ma'iyyati Allah karfi yana kasancewa da tarayyar Allah wa ma'iyatullahi tabaaraka wa ta'ala ma'as sabirin tarayyar Allah kuma tana tare da masu haƙuri haka amara bi zikrillahi tabaaraka wa ta'ala fi mawqifil qital adagan yaqi ma Allah yace ai zikri wa hada yurshidu al-abda ila anna al-wajiba alayhi an yaduma ala zikrillahi tabaaraka wa ta'ala wannan yana shiryarwa cewa wajibi ne mutum ya dawwama a cikin zikirin Allah tun da gashi dagan yaƙi ne ba aka ce ai zikiri wa hada yurshidul abda fi kulli ahwalihi fi halati al-khawf wa halati al-amn wa halati ad-du'f ko ad-da'f wa halati al-quwwati wa halati al-usri wa halati al-yusri ko kana cikin halin tsoro ka rika ambaton Allah ko kana cikin halin aminci ma ka ambaci Allah idan kana cikin halin rauni ka ambaci Allah ko halin ƙarfi ko halin tsanani da kuma yalwa fa inna zikrullahi tabaaraka wa ta'ala bihi yanalu al-'abdu ad-darajata ar-rafi'ata inda Allah tabaaraka wa ta'ala da ambaton Allah ne mutum zai samu daraja madaukaki a wajen Allah wa bi zikrillahi yanalu al-'abdu al-intisara ala a'da'ihi da kuma ambaton Allah mutum zai samu nasara akan makiyarsa don haka ne ce su yi zikiri a wato dagan yaƙi shehu ibrahim ya ce wa zikirullahi mahmudun ala kulli halin ambaton Allah abun godewa ne a kowanne hali eh wa fi kulli waqtin wa fi kulli mahallin wala siyama 'inda al-ghafilin babu kamar lokacin da ake tare da rabkanannu falihada warda al'amru bizikri fil aswaqi ko a kasuwa ka rika ambaton Allah saboda kasuwanci wajen shagalta ne gabarin Allah eh
na'am
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
نعم وإذ زين لهم حسبك الشمس حسبك
Allah ya ce idan kuka fita yaƙi fadbutu wadkurullaha kasiran ولا تنازعوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يتي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم kada ku kasance kamar waɗanda suka fito daga gidajensu su ne kafiran makka liyamna'u irahum don su kare ayarinsu walam yarji'u ba'da najatiha ba su koma bayan tsiransu ba sun fita bakaran don kangarewa wa ri'a'an nasi saboda su yi ga mutane haithu qalu la narji'u hatta nashrab al-khumura ba za mu dawo har sai mun je mun sha giya an gane ayi za su yi alfahari giya Allah ya haramta giya kuma ya ce wa kullu muskirin haramun duk abin da yake bugarwa haramun ne ma askara qaliluhu ma askara qaliluhu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda da yawan sa yake bugarwa to kadan din sa ma haramun ne dalilin haka maulamu shau tijjar radiyallahu anhu ya haramta sigari kauli ɗaya shau ibrahim sale radiyallahu anhu a saudiya wani malami ya saba yace shi sigari ba haramun bane yace amma ku a wajen malamin ku shau tijjani kenan sigari haramun ne yace eh ni ina tare da malamina to akwai wani malami ba wahabiye ne shi sai ce eh shi duk abin da aka haramta to zai gwada ya ga wannan abun ya yake ya ce ya ɗauki sigari da ya ɗauki sigari ka kaɗan ne ake busa ko sai ya ɗauki sigari da yawa sai jika ta sai ya sha malam da ya sha a zahar ta wuce shi bai sani ba la'asar ta yi bai sani ba magariba ta yi bai sani ba isha ta yi bai sani ba sai can cikin dare ya samu ya farka duk fitsari duk kashi ya bugar da shi to saboda haka sigari da aka ce haramun ne kana bugarwa ne in ka ce baka yarda ba ka jika ta ka sha ta ka gani to shi annabi kuma ya ce ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda da yawan sa zai bugar to kadan din sa ma haramun ne an fahimta yi hakanan angur shi ma haramun ne hakanan matala shi ma haramun ne duk mutumin da zai sha angur da matala ya sha sigari duk mutumin da zai sha sigari kuma ya sha wato giya saboda wannan abu kanana kananan nan in ka hada su da yawa duk za su bugar da mutum su bada hankalinsa to kuma kaɗan ɗin haramun ne an fahimta yi mutane a kiyaye ana ganin ba abin da yake yi to akwai illansa illan ake dubawa saboda haka waɗannan abubuwa duk tare da giya suke kullu muskirin haramun duk abin da yake bugarwa haramun ne la narji'u hatta nashrab al-khumura wa nanhar al-jazura eh sai mun yanka raƙuma mun ci kowa ya ji wa tadrib alaina al-qiyanu bi badrin mata su buga mana kida a badar kowa ya ji fa yatasama bi dhalika nasu mutane su ji wannan hada abu jahlin وأن أبو جهل لما خاف أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يعند أبو سفيان يجد أوران النبي فر شي يقدو وسلك جانب البحر حتى نجا بعيره وقد خرج أبو جهل في ألف مقاتل ليتدارك العير فلما خرج يقال له ارجع ككوما فإن العير قد وصلت إلى مكة آية رنسون إسا مكة قال لا أرجع حتى آتي بدرا بازن كوما سيناجي لبدر فأنحر الجزورة وتدرب الكيان ليدفوف ما تاسبقى مني كدا ونشرب الخمور حتى يتسامع الناس بذلك فلا يتعرض أحد لعيرنا با ولد زيك آرب جروا آية رمو بعد هذا العام sai shehu bira ya ce fa'iza huwa layan haru jazuran inna ma yun haru huwa jama'atu ba shi ne zai yanka raƙumin ba ashe shi za a yanka wala tadribu dufufu tudrabu dufufu inna ma yasma'u hasisa jahannama ƙaran jahannama ashe zai jeji wa tatabaka alaihi likiyan matan za su yi kuka a kansa ne ba kiɗa za su masa ba badala an tata غنى له ممكن سو مسا واقع ووقع ذلك haka kuma ya auku domin haka lokaci ya gabato insha Allah za mu tsaya kan wannan kissa sai gobe mu kammala ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh